الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم شاقك قوة ذو الحجة هجرا من زون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da uku ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna karatun wannan littafi ko risala wato nuru taqwa wa zulumatul ma'asi fi daw'il kitabi was sunna wanda an yi kashi na daya an yi muqaddima muna cikin al-matlabu a at ko wanda shine muka kwana ciki kuma mun jero nan ba waɗanda aka ce sabubba ne waɗanda in an yi taƙawa abin da ya sa taƙawa ta zama dole kuma ta zama dole ne sai an yi ta dalilai an kawo na ƙur'ani jiya muka fara dalili na uku shine umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi a hadisi da wurare wanda aka ba da umarni yanzu za mu tashi ina jin a namba na uku a ƙarƙashin jerin hadisan da aka kawo shine namba na uku an irbadi bin sariya radiyallahu anhu qala wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maw'izatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun فقلنا يا رسول الله كأنها موئذة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم yake cewa shi irbad bin sari bin sariya radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wata rana yayi mana wa'azi wa'azi wanda yake babban wa'azi wajilatul qulubu ay minha zukata sun ji tsoro saboda wannan wa'azi wato kamar a ce wa'azi ne wanda ya karkada zukata zukata sun ji tsoron wa'azin nan hankali ya tashi masu kuka sun yi kuka su sun kuyar da kansu sun lullube suna ta kuka wa zarafat min hal'uyun hawaye sun idanu sun zubar da hawaye kaga kenan kuka kenan idanu suka dinga kwararar da hawaye saboda kuka saboda abun ya shiga zuciya taqwa alamar taqwa shine zaka ga in an yi wa mutum wa'azi sai Allah ya taimake shi ya ji sai zaka ce fa zakkir in nafa'ati dhikra inda za ta yi amfanin to sai masu taqwa wani wurin fa abun nan ba fa zakkir inna ma anta muzakkir duka wannan sai kaga sannan abun nan ba fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar tunatarwa tana amfanin muminai ne idan kaga an yi ma mutum wa'azi har ya ji ya ce lallai abin da aka faɗi ya shige shi alama ce ta imani za mu zo nan gaba mai magana ta kaga wacan da aka ce wallazina idza zukkiru bi ayatin min ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba sa zuwa lam yasiru alaiha summan wa umyana sirru ko ba sa waɗanda su muminai alladhina idza zukkiru bi ayatin min ayati rabbihim idan aka tunatar da su tunda ibadur rahman ake magana idan aka tunatar da su daga wasu ayoyi daga cikin ayoyin ubangijin su lam yasru alaiha summa wa umyana ba sa dogewa su shuru su zama kaman kurame makafi ana gaya musu su zama kaman makaho kaman kurma ana gaya musu kamar yadda na baku misali jiya cewa mutum in bai da imani duk wa'azin da za a yi masa duk maganan da ake yi a kira aya ayoyi ne ka gama duk ayoyin da za ka faɗa ka faɗi duk hadisan da za ka faɗa ba ka da bambanci da mai hura wusul a wurin shi kaga dai wusul abe da ma'ana ko ƙara ce kawai yake ji to haka kawai ke jin wannan abun kamar ƙara kawai kake masa ka ne masa kwaramiya ne kawai ihu ne kawai kake masa to wannan ba alama ce ta bayan Allah mai rahma ba bayan Allah mai rahma da aka yi ta sifanto su ga su cikin suratul furqan shine haka kai karshe aka ce su bayan Allah mai rahma idan aka wa'astar da su aka jawo masu hankali da ayoyi to ba sa dogewa su zama kaman kurame su ci gaba da wannan bannan ko su zama kamar makafi ba sa ganin abin da ake gaya musu kudi ba yanzu ana maganar manaqib na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu da aka ce daga cikin mana mana na shi darajar da yake da ita sai aka ce kana waqafan inda kitabillah shi yana tsayuwa a littafin Allah duk sadda aka yi min magana da littafin Allah ko aka ce ga abin da manzon Allah ya ce ko yana so ko baya so zai tsaya akan wannan wurin har aka ba mu misali ko aka ce wata rana wani ya zo yana so ya gan shi ko ya zo ya gan shi dan uwa ne ya ce yana so ya je ya gan shi a raka shi aka ce ai ba sai an raka ka ba amma sai ya ce a raka ne to wanda zai ganka ko ba ba ma iso ba sai kuma aka rako ka aka ce wannan dan gida ne yana cikin zuriyar manzon Allah ai za a girmama shi girmamawa ta musamman sau da aka aka raka shi ashe so yake je zazzage amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya koje zazzage shi tun yana haƙuri tun yana haƙuri har ya fushi ya taso zai je maganin sa kwaɗe shi shi kuma gashi an ce Allah ya bashi baiwa guda biyu idan ka bari ya doke ka to sai ya karya ka sannan kuma idan ya yi sauti duk inda kake sai ka ji shi yasa in yana huduba a masallacin manzon Allah kan mimbari duk inda mutum yake a cikin masallacin yana jin maganarsa kaga wannan wata baiwa ce da Allah ya bashi to sai aka rasa me za a yi a tare shi sai aka ce masa khudul afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili aka ce kai afwa kai umarni da abin da aka sani ga shari'a kuma ka kau da kai daga jahilai sannan mai masa magana ya ce kuma wallahi inna hadha la min al jahili wannan yana cikin jahilan wanda ya ma wannan gangancin jahili ne shi bai sa abin da ake ba to kai mai afwa sai ya ce wallahi daga nan umar bai daga kafa ya kare yin gaba ba sai dai ya dawo ina fata an gane sannan wata rana ya hau kan mimbari ya yi doka cewa daga yau idan aka zo aure aka sanya ma yarinya sadaki ya wuce adadi kaza to za a bata abin a bada daidai irin wannan wata mata ta tashi a cikin masallacin nan ana kuduba ta ji kuduban nan ta ce tana da magana ya saurare ta yana kan mimbari yana kuduwa ta ce to za ka kwace mana abin da Allah ya ba mu ne ya amiral mu'minin ya ce kamar yaya ka ce wa in ataitu mai idahun na kin tsaron fala ta kuzo min hushai'a an ce ko kin tsari aka bada kada a kwashi wani abu kai kuma ka hana mu kin tsarin kuma ka ce za ka kwace ya ce umar ya yi kuskure ita kuma ta yi gaskiya waɗannan suna da yawa me ke nuna mana imani da taɓawa na haka ku daina mamaki idan ka ga mutum duk abin da ake gaya masa a ce Allah ya ce mazan Allah ya ce shi ya zama kamar dutse ba shi da imani ne ba shi da taɓawa to me za ka yi masa shi kuma ba ka iya mallaka masa su abu ne wanda Allah kaɗai ke ba mutum in bai ba shi ba ba yadda za ka yi da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya haɗi man ya sha ba ka shiryar da wanda kake so Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama za ka yadda za ka so mutum ka nuna mai ya fahimta yadda kake ganin abun nan kai kana ganin safari wannan abun da kake nuna masa wallahi azim shi abin da yake kallon shi baki kirin saboda zuciya ta riga ta burkuce ta zama zuciya mankusa منكوس قلب منكوس لا يعرف الحق من الباطل ولا يعرف الباطل من الحق لا يميز بين الاثنين بي بمبنشيوا tsakanin gaskiya da ƙarya ko tsakanin ƙarya da gaskiya bai iya gane su zuciyar ta riga ta zama dulum kamar kurma ko makaho kai ma kurma ihu da babba da ƙarami wurin shi daidai suke da ka kwantala da ƙarfi in dai kurman ne sosai mai dulum da ka fada da ƙarfi da ka yi ɗan ƙarami daidai ne makaho da ka mai haka da ka mai haka da ka mai haka a akwai bambanci ya san wanda kai saboda makaho ne dulum to haka wanda yake batacce yake ya fi wannan bata Allah tabaraka wa ta'ala wani wurin cewa ya yi walaƙad zara'na li jahannama kasiran min aljinni wal insi mun yi mawutar jahannama shuka da yawa an shuka mawuta abinci daga cikin aljanu da mutane sai aka ce ne lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba su iya fahimta da wannan zukatan duk yadda za a yi masu magana su fahimta abin da ake so su fahimta ba za su fahimta ba walahum ayunan la yusiruna biha ga su da idanu kurukuru suna gani ba gani ba ne gani ne na ma'anar ba hissi ba in ido ne gashi nan kwala-kwala amma ba sa ganin gaskiya walahum azanu ga kunnuwa la yasma'una biha ba sa ji da waɗannan kunnuwa ba fata kunnan ba ne wani kunnen shi fanfarele ne ga nan amma baya jin gaskiya in kiɗi ne yana ji duk abin da ka sani na shekantaka yana ji amma gaskiya baya ji sai aka ce ula'ika kala na'am waɗannan mutanen kamar shanu ne ba su da bambanci da dabbobi ka ɗauka sanuwa ko jaki ko wane ne dukkansu an'am saniya ko ko rago duka waɗannan mutanen ba su da bambanci da rago ba su da bambanci da ɗan akuya bunsuru mara mutunci mara kunya ba su da bambanci da bunsuru na sani a hausawa da fulani ba kabilanci muke so mu yi ba amma na taɓa gaya muku nan na ce mu a sanin mu ko layya ko kaga dai shari'a ta yadda za a iya yi ko ko layya ko ai ma haihuwa ka zo da bunsuru duk za a iya ko to amma kuna ganin hausawa su suna yadda a yi masu duk yadda aka zo da talauci mace ta haihu ka so bunsuru ka ce shine ragon suna wata ran da ne masu wannan maganar ca suka yi wallahi idan suka haihu aka so bunsuru aka ce da shi za su suna wallahi cikin dare za su tashi su kwance shi su korai ya ruga kawai ai sunan ba ba gomi wallahi suka ce matan mutum mana karatu wallahi haka suka ce ka ce wallahi da aka so masu bunsuru a sun haihu aka so bunsuru ko a ce za a yi layya mutum ya so bunsuru suka ce da daddare zan tashi sai ta lallaba su lallaba suka ce su kwance shi su kora shi ya bi titi kawai ya ruga ya tafi shi ba za su yarda ya masu ba me yasa haka saboda rashin mutuncin bunsuru yasa suke gudun shi suna gudun kada abin ya yi tasiri dan ya zama kaman bunsurun kuma in ka kalli wani in ba dan shari'a ba ta ce haka ba kai baka ga alaman suna da gaskiya gaskiya ba mala muka na to ni ne yanzu ina da yare a gida in ta gane wannan nama yana da alaka da waɗannan dabbobi wala ba ta ci ba ba ta kusa kusa da shi ba ba ta zo ba ce a da yi muku ci ta ce amma ita duk abin da aka ce a kuya abin su ta ce wallahi ba ta bai su ta ka gani kuma ba kuya ba wani ya ce mata ita ce haka take shi inda ku ganin musuru ta ce ita da ma da musuru da wajen ganin kayan ciki da wannan wane ne kai da duk a yi wani wuri da shi ba ta san ganin su bunzuru sunan shi ba ta san sunan bunzuru haka take da yanzu nan ce za ka kawo wasu ita tun wanda za ka zo bunzuru ka je ka kawo ta bunzuru wata ko bunzurun nan kana ganin inda yake da rashin kunya hafa a hausa ake magana wata rana aka ce wai bunzuru wannan da rayuwar dabbobi ce ba aka ce bunzuru yana tafiya ya gamu da rago ya ce rago kaga mata na sun wuce ya ce ni ban ga kowa ba daga mamanka sai kannanka sai karfe ce ai su ne matan nawa su ne matan nawa ya bisu da gudu saboda shi mara kunya ne to ya ga gani to to to a ce mu mutum ga rabin suru da shi da za ka zo yanzu kuna magana kawai mutum ka ce mai haka nan to sai ka ga bai yadda ba to Allah ne ya gaya masu ya ce waɗanda ake masu karatu a gaya masu ayoyin Allah a gaya masu Qur'ani a gaya masu sunnan manzon Allah su ji kunnen uwan shegu da waɗannan waɗannan mutanen suna da zukata ba su da amfani suna da idanu idanun ba amfani suna da kunnuwa ba amfani aka ce waɗannan mutanen kamar dabbobi ne kai da aka matsa sai aka ce balhum bal kai sun fi ma dabbobi bata aka ce ula'ika humul ghafilun waɗannan kawai shagalallu ne kawai su sun riga wanda suka yi asara ne shagalallu ne kawai ba su cikin wanda ake sawa lissafi a matsayin mutane saboda ba su da imani ba su da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu gane karatun nan ya jama'a yana da gayatu ahammiya kuma mu karatun mu fara kanmu muke mawa ba wani ba mutum mai kokari kamar da yadda nake gaya mana nan kada mu koma mu rika zargin wasu mu yi ƙoƙari mu ma mu fita daga cikin masifan mamana ya fito ko sau da haka waɗannan su ne to kalli waɗannan da haka su sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda Allah ya sa zukatan su wankakku ne an wanke zukatan nan ta samu imani ta samu taqwa zukatan su cike suke da taqwa da haka nan da nan da an karanta Qur'ani za su ji da manzon Allah ya yi magana za su ji sai su fashe da kuka in sun yi kukan kuma ba nan kukan ke tsayawa ba me ake so mu yi an yi ji karatu kuma mai aikin me ake so mu yi ba kawai a ji karatun ai kuka a tashi ai tafi ba kamar yadda muka ba da misali na rannan malik bin dina ya yi ma mutanensa wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi mutanen nan sun fashe da kuka sun yi ta kuka malam har ana jin sautin kuka wannan na shake-shake saboda kuka ana jin ajiye zuciya saboda kuka amma ana cikin kuka sai suka sace littafin da yake masu karatun a ciki aka gama ya gaba littafin ya ce to wane ne barawan kun yi kuka saboda wa'azin da kuka ji sannan kuma an yi sata ana kukan an yi sata mai kuka ya buge da sata to wane ne wannan so da haka kaga kenan ba shi ake magana ba mu tashi mu ji karatu min as-sutur ila sudur sannan kuma al jawara mu ji karatun daga tun farko ya tashi akan layin littafi ya shiga zukata sannan kuma a ganshi akan gabobi shine babban magana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da wannan dan tsarkin sunayensa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi karatu yayi karatu suka ce wannan wa'azi ya sa zukata sun girgiza kuma an zubar da hawaye fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah ka annaha mau'izata muwaddi'in wannan kai ka ce kana mana wa'azi irin na mai ban kwana wannan ya nuna annabi kamar yana ban kwana ne yana mana ku rike kaza ku yi kaza bayana fa'ausina to yi mana wasiya mi kake so mu yi ba mu umarni mi kake so mu yi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce usikum bi taqwallah ina maku umarni da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku zama ko da yaushe kuna jin tsoron Allah taqwa wannan mun yi bayanin ta bayanin da yafi sauki wanda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yayi yace at-taqwa huwa al-khawf min al-jalil wal 'amal bit-tanzil wal rida bil qalil wal isti'dad li yawm ar-rahim wannan taqwa shine kullum mutum ya zama akwai tsoron Allah tare da shi yana tunanin Allah tabaraka wa ta'ala yana muraqaba yana tunanin Allah na tare da shi ko ina da ilmin sa yana sane da komi sannan bayan haka nan ya yi aiki da abin da aka saukar cikin alkur'ani da sunan manzon Allah alaihi abdullu salatu wa taslim sannan kuma ya gamsu da abin da Allah ya wadata shi da shi sannan kuma kullum mutum ya zama yana shiri saboda ranar tafiya wannan tafiya da take gabanmu mutum ya zama yana shiri domin saboda ita muna fata Allah ya ba mu nasara qala al-hafiz was-sam'u wat-ta'a bayan nan taqwa a ji tsoron Allah wa sam'i wa ta'a sannan kuma ku ji ku bi in an gaya maku an ce Allah ya ce ku saurara kada ka zama ka zama kaman dutse ana cewa Allah ya ce ba ka saurare ma kama koma ba ruwanka da alkur'ani ka ƙaurace masa ba ka karanta shi wani ma kwata-kwata bai iya ba ya shekara hamsin ko sama da hamsin babu wata sura ta ƙur'ani da zai ɗauka ya karanta ta da kyau kwata-kwata bai iya ba kai ba ma ya karanta ba wani idan aka ɗauki ƙur'anin aka ce to buɗo mana sura kaza sai dai in ya mutu bai iya buɗo ta cikin ƙur'anin ga ƙur'anin ya bi ƙur'anin ya buɗo sura ba zai iya ba ai ko kaga an shiga uku saboda ƙur'ani ya yi magana ƙur'anin nan shi ya bada umarni alladhina atainahumul kitaba يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وأن أكباس وأن للتابع sannan suna karanta shi tilawan nan ta haɗa a karanta a haddace a riƙe a yi tadabburi a fahimci ma'anan kuma ya aiki dukkan tilawa cikin tilawa ta suka fassara masu abu sannan bayan haka na aka ce wanda ko ya kafirce ma ƙur'anin nan ba ruwan shi da shi waɗannan su ne tababbu ko mai mutum ya mallaka kuma a duniya wani wuri aka ce innal ladhina yatluna kitaballah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah da wannan ma'anonin wa qamus salah sannan suka tsaye da sallah kuma wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan suka ciyar da abin da Allah ya hore masu da shi ɓoye da bayyane waɗannan yarjuna tijaratan lan tabo su ne waɗanda suke fatan kasuwancin da babu asara a ciki to ya kuka gani sai duk da takawa ne za a iya yin wannan in ba ka ba mutum tawaye zai yi wa an ji an bi shine abin da annabi ya umarni da shi har dai ƙarshen hadisin aka ce wa in ta'amara alaikum abdul ko da an jefar da an sa wani bawa ne shi ne saman kuwa wani aka ce hahaba shi wanda ba balarabe ba ku mai da'a in dai abin da ya ce a yi Allah ya ce a bi abin manzon Allah ku mai da'a ya ce fa innahu domin haƙiƙa yadda al'amarin zai kasance man ya ish minkum duk wanda Allah ya ba tsawon rai daga cikin ku fa sayara ikhtilafan kaseera zai ga sabani da yawa abubuwa da yawa zai gani na ban mamaki lokacin nan ya yi fa'alaikun bi sunnati maimako umarni da ku riƙe sunnata ku bi abin da manzon Allah ya ban mu a kai wa sunnati khulafa rashidi shabashid da sunnan khalifofi na rashidun waɗanda suke shiryayyu addu alaiha bin nawajis ku riƙe wannan da ƙarfi ku sa haƙoran ku na fika ku riƙe da ƙarfi ka ku bari a face maku wa iyyakum wa muhdathatil umur ina maku kashe ku kiyaye abubuwan da za a zo a kirkiro a ce addini ne inna kulla bid'atin dalala haka ne sauraka shine wannan sauraka shine umarni har dai karshen hadisi mutum yana so ya koma can ya diba akhrajahu abu dawud bi raqam nakaza wa tirmidhi bi raqam kaza wa ahmad fil musnad kashinan wa ibn majah bi raqam duk kashinan dai kana so ka bi hadisi قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فهاتان الكلمتان أي تجمعان سعادة الدنيا والآخرة kun ga waɗannan kalmomin guda biyu da aka faɗi wannan taƙa wannan sannan wasam'a wa ta'a waɗannan abun sun haɗa gaba ɗaya sun haɗa arzikin duniya da arzikin lahira dan mutum ya same su ya zama zai ji tsoron Allah sai ya ji ya bi ya ji tsoron Allah ya bi ya ji ya ji ya bi to ya bi abin da zai sa ya rabauta a nan duniya ya rabauta a lahira rabauta a duniya ba shine a ganshi shine mai kayan kuɗi ko shine mai yafi kowa ba a'a mutum yana iya zama shi yafi kowa kuɗi ko shi yafi kowa matsayi amma shi yafi kowa tashin hankali a zuciya yana samun kuna ta rai da masifa ta rai ta dame shi ya fito abu na hudu wa'an buraida ai shi wannan buraida أي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن دلو كتن دي نتا ونشو غبا دن ينتا عمير نواني رندنا idan za a tafi yaƙi aka sa ya a za a je rasu aka sa jaish aka zo ko sariya za a kai wani farmaki aka naɗa masa shugaban da zai jagorance shi ausa fi khasatihi sai annabi ya keɓe shi shi karan kan shi ya masa wasiya ya ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah duk abin da za a yi ka ji tsoron Allah a cikin wannan abu wa man ma'ahu min al-muslimina khaira sannan kuma ya ji tsoro ya gaya ma ya yi abin da ya cancanta waɗanda ya ce shugabantar nan ya yi masu alkhairi babu matsalar da ta wuce shugaban da zai shugabanci mutane kowa ko kake da shi kuma yana ganin kamar ba komai babu masifar da ta wuce wannan ka shugabanci al'umma kuma kowa na kuka da kai kuma kai kace daidai kake yi wannan shine bacci batan da yafi kowane bata wasu shugaba ake mausiya nan ku duba ku gani gashi nan lokacin da Umar dan Khattab radiyallahu anhu duka a haka suka gudanar da wannan duk wanda aka taho ku kalli Usama lokacin da annabi ya kira ya fa ya nada shi ana ganin shi dan shekara sha aka zo sahabbai suka taru suna ganin wannan yayi yarinta a nada shi shugaba a nada shi kaza abubakar ya ce shi ba zai kwance abin da manzon Allah ya kulla ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an zabai har annabi yana ya kasa magana lokacin amma yana haka yana haka akan Usama yana haka yana haka akan Usama kace an fahimci yana cewa ne Allah ka taimaki Usama to sannan kuma a sauke shi daga wannan matsayi yace ba zai yi ba amma abin da nake so ku gani da annabi Abubakar ya tabbatar da abin nan da ya raka Usama za a fita gari yace ina roƙonka abu daya yace na ba me kake so a baka yace so nake kai hakuri ka ban man Umar ya ce an ban ma saboda ya taya shi shugabanci ya rika shawara da shi in an tafi yaƙi su ba su nan kakka tafi da shi a ban shi ya ce an gama suka tafi usama na kan abun hawa abubakar da shi da umar din ana raka usama shi su suna tafiya ƙasa amma da aka kai ƙarshe za a yi sallama me ya ce masa ya ce ina ma wasiya da ka ji tsoron allah ka yi abin da annabi ya ban mu a kai sai mu ci nasara ya ce an gama kaga nan shi ya ba da can kuma shi ma an ba shi umarni saboda Allah ake nufi sannan lokacin da za a yi yakin qadisiyya in ba ku manta ba da aka zo aka ce wannan sa'ad bin abi waqqas shine aka zo za aka zaba aka ce shine zai je yayi abu dan an yi taron dangi a lokacin nan sai an ƙara da musulmi Umar ya fara cewa shi shi a bashe zai jagoranci yakin a yadda duk za a yi komai je ban ƙaryata suka ce a a gara a bakka a madina wasu suka ba da shawara ali bin abi talib yana daga cikin wanda suka ba da shawara aka ce muna ba da shawara kada ka fita kai ka tsaya ka tura ko an karar da waɗanda suka tafi idan kana madina mun san za ka iya shirya wasu su ƙara tafiya a ita bugawa Allah ya ba da nasara amma ka je aka kashe ka wanda zai mana tsarin da zai iya mana daidai da waɗannan mutanen ba mu sai shi ba ya ce shawara ta yi to amma wa kuke ganin za a sa ya je aiki irin nawa suka ce a sa sa'ad bin abi waqas aka sa sa'ad sa'ad bai ma da lafiya a takaice dai ba tarihi muke so ba lokacin da aka zo umar na raka shi sai ya ce mashi kada ka yaudari kanka akan cewa kana farko daga cikin waɗanda suka fara musulunta cikin sahabban manzon Allah sannan kuma kada ka rudi kanka akan cewa kai babban manzon Allah ne saboda kuma ku manta ba in ya zo wajen annabi lokacin annabi na raye har zai ce kai wane ne dangata kamana a ce ga ni ga kawuna kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ni ga kawuna wani shi ma ya nuna man kawun shi sai sabai su yi shi ya ce in cikin ku kuma akwai mai kawu ya nuna man kawun shi ni ko ga ni ga kawuna a musulunci saboda kada wannan ya rude ka kana kawun manzon Allah ni zai yi sai ce mashi ka sani dukkan mutane bayan Allah ne Allah shi ne mahalicinsu sukan fifita wajen samun kuɗi samun matsayi samun lafiya samun wani abu amma fa ba sa samun abin da ke wurin Allah sai da yi Allah da'a a nan duniya za iya baka mulki za iya baka kuɗi za iya baka kowane matsayi amma kakka ruɗi kanka ka ce wai kai son ka Allah yake yi shi yasa ya baka jarraba ka akai kai ma in ba baka ba kuma jarabawa ne in ba baka ba kai ma jarabawa ne shi jarabawa kai ma in ba baka ba jarabawa to kan kai da kanka ne mai wannan gogen miskin albawa kullum a ce maka magana guda ɗaya ma mutum ba zai ji ba wayan nan mun sha magana dan mutum yana so zai iya musuluntar da ita ko ta fito daga ina ne zai iya musuluntar da ita ma da gangan sai ku bari radda ka je wani wurin da ake girmama kawai ka ce haka za ka ji wannan da kake gaya ma ko dai mutum sai an sa sanda an mummuka mai sannan shi zai iya gane ba bayani ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya bambanta da wanda ba ɗalibin ilimi ba saboda haka waɗannan abubuwa da aka zo ya ce masa to kada ka ruɗu ka sani mutane za su samu wannan za su samu wannan matsayi za su iya samun komi wurin Allah amma sukan fifita ne fita'a sukan fifita ne wurin Allah ce Allah ya fi son wannan Allah ya fi son wannan bittaqawa din nan da ta'a an ji tsoron Allah an yi ta'a shikenan sai ya ce ka tafi akan wannan halin ka tafi akan halin da manzon Allah ya ban mu akai za mu ci nasara sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya ce mashi imdi ala barakatillah na gama kawai ku tafi akan abun nan ku diba lokacin su dubu talatin da uku ne suka je suka tarbi mutane wajen sama da dubu ɗari da ashirin sannan kuma kowane mutum ma yana da aubashi yan gwangwamo da ya ɗebo mutum kowane ɗaya yana da kama kuɗi ko mutum biyar ban da jaruman zaɓaɓɓun mayaka dubu ɗari da ashirin suka je suka tarbe su kuma suka ci nasara dalilin wannan da suka gama aka ce akwai wani garin da ya kamata a tsallaka a je a karasa shi ne an isar da sako an gama daga nan sauran sai ruwa aka ce ta yaya za a yi a tsallaka ruwan nan sa'ad din nan ya ce masu ku bari za mu tsallaka bi idinillah ta'ala da daddare ya ce a zagaya a ji sahabbai duk kowane wani aiki yake aka zo aka ce wasu sun kwana su je sun yi azumi wasu na salloli wasu na kiyamun laili ga wasu can na tilawan qur'ani ga wasu can na muzakaran ta abin nan hadisan manzon Allah rayuwar manzon Allah wasu na ta sallah yace shikenan alhamdulillah na gode ma Allah da ya azurta ni da waɗannan bayan Allah masu wannan aiki in Allah ya kai mu gobe da hantsi mu zo mu sallah raka'a biyu mu tawassuli da aikin nan da sahabban manzon Allah suke yi zan yi kabbara in taka ruwa mu hau mu tsallaka in ne kabbara ku ku kabbara ku taka ruwa ku biyo ni suka je ko akai haka akai sallah raka biyu ya tashi ce Allahu akbar ya juyo sahabbai suka yi kabbara ya taka ruwa ya taka da raƙuma aka taka ruwa ko fatan raƙumi bai nutse ba aka taka abin nan Atlantic Ocean suka tsallaka suka tafi bayan da suka tsallaka har aka ce wani an sauka ka ce ba wanda muka rasa ba abin da muka abin nan ba abin da ba wanda ya rasa wani abu nashi aka ce wani ne ya ce ni ne kaɗai na rasa kofi na wani ya ce ga ta nan ne na ga za ta faɗi na ɗauko ma to abul ala alhadarami ko shi ma haka aka yi suka yi tafiya za su je bahrain a wannan lokacin suka tafi sai da suka yi kwana nawa a ruwa wajen sama da kodin kwana uku suka a kan ruwa suna taka ruwa da dawakai da raƙuma ya zo ya yi tawassuli ya ce mu taka ruwan nan ya rahman ya arhamar rahimi ya samad ya qawi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta alayka tawakkalna har zuwa ƙarshe ya karanta ya taka ruwan nan ya ce mu taka ruwa suka taka ruwa suka yi kwana uku suna kan ruwa suna tafiya kan ruwa kuma suka kai inda suke so suka yi wannan kuna ganin za a yi shi a duniya ba in ba da takawa ba imani ne da takawa ya ba da wannan mutum ya taka ruwa da doki ba su nutse ba su tafiya kwana uku kan ruwa saboda haka kan haka ake karantar da mutane duk wannan masifan da kuke gani a ƙasar nan duk da suke cewa wai ana son wai ai wallahi ƙarya suke da suna so da gaske tun daga gwamnatin tarayya har ta jiha ni na ce ƙarya ne duk ma abin da za a yi man ai man amma wallahi ƙarya ne da da gaske suke yi sai a koma ma Allah a ce a tara bayan Allah a tara malamai ai magani mun yarda da magani gaskiya ne abin da duk wannan ka'idojin a rufe bakin a wanke hannun a yi duk ma a yi distance din inda ka gana ma tunda duk ƙarya ne inda wani wurin za a ce a yi a yi social distance din wata rana sai ka gansu su da kansu sun haɗe suna da hidimar su ba su social distance din ba kawai inda aka gana ma ne waɗanda aka rena amma su suka tashi hidimar su wani lokaci sai su ce akwai ranar da na je wani wuri ta suna magana wani in ka zo gaisa da su sai su yi ma dungu amma su ya su suna zanne babu wannan ba mai masu ɗin nan ko ɗaya tun ma sannan tana da ƙarfi ba mai matsin kota sannan kujerun su jejjere suke kawai sanar na suna ta labarin su amma da ka zo ka miƙa wa mutum hannu kai kana ba da matsin su ba su da ita amma in ka miƙa wa mutum hannu kawai sai ma haka ya ce ai sai dai ba ka nan amma su ya su su ba su da ita akwai wanda ta tantance gidansu ta nuna alama ita ce ta shi take kama ba ta kama wasu in an ga dama an zo wani abu sai daga an haɗe an yi shagali an gama in an zo taro su shagalin su su gama ka duba nan yanzu dan an rena mutane a masallaci mutum ka fito kai da shi daga cikin gidan ku ɗaya ku ko uku ku jero tare kuna ta labari kuna ta magana kuna gida ɗaya ko ko mutane yana majalisar su wurin zama ko suna abin nan su duk tare ake ci tare ake sha tare ake hira wai sai an zo masallaci ta ce wannan ya can mita mita mita mita kuma an yi magana mutane su ce ai to saudiya ma ta yi saudiyan ba a yi masu gazul fikiri su sau dai ma'ana su zuwa fikiri ko kowa ya ce duk malaman da ke kasan su ma sun yarda da wannan abin nan ne ba mu ce babu ba amma abin ne zai zama wata rana kamar wasan kwaikwayo kuma inda gaske ne masifa ta samu ai an sani a koma a ce to tun da haka ne ga masifa a kira malamai a kira bayan Allah a zauna a ce su ba da mafita mafita da za a yi cikin mafitan nan ba su tashi daga nan sai sun ce mafita a yi kaza a wanke hannu a wanke fuska a yi social distance a yi kaza a yi kaza a daina cinkoso a daina kaza a daina kaza su ce to ƙarshe kuma dai gaba ɗaya shine mu koma ma Allah mu tuba mu bar zunubi mu bar kaza mu bar kaza mu bar kaza sannan kuma makaranta alkur'ani a nemo su su ta karanta qur'ani a yi ta tawassuli da shi ana roƙon Allah ya ɗauke mana wannan masifa an yi ko sau ɗaya ko ni ne ban sani ba ana ƙasar an yi a ce national nationally ba wai magana in masifa ta samu irin wannan yadda dai aka ba corona nan muhimmanci wallahi yadda ta ruɗa kowa kowa ya firgita da da gaske ake ana son da gaske ne maganin da ake nema ni ban ga maganin da ya fi a ce a koma a yi kuka a roki Allah a karanta Qur'ani a yi addu'o'i a yi ta addu'a har da azumi a ce kai har ma a bada national a ce a sa malaman juma'a da duk malaman ƙasa su sanar da al'umma a yi azumin kwana uku a karanta Qur'ani wanda ba su iya hadda ba su iya duka ba duk abin da Allah ya hore ma na Qur'ani ka yi tawassuli da shi da aka ce qur'ani shifa'un ne li kulli shay'in wa ita ba ta ciki ta wannan ba ta ciki sai a roƙi Allah a roƙe shi ai ta kuka ai ta kuka kamar yanda ake in ba ruwa in ba ruwa zuwa ake ai zanna ai ta kallo in masifa ta kai masifa dole fita ake a je roƙon ruwa shugaba ya sanar a ce a fita a roƙi ruwa har da dabbobi da yara da tsofaffi da duka a fita kowa a dungurin da musulmi da waɗanda ba musulmi ba duka a fita wannan ma haka ya kamata yi masu coci a ce su je cocin su su fita waɗannan ma su ce ku a coci ku yi addu'a ku musulmi kuma ku yi addu'a a karanta qur'ani a ware wasu malamai a sa su a ba su shugabanci su zaɓi masu karatun ai ta sauka ai ta sauka ai ta kuka ai ta roƙon Allah in sun yi karatun sun yi karatun a samu wani hadikin malami ya tashi ya mutane wa'azi ya wa'azi ya girgiza mutane ai kuka a ce to muna tawassuli da wannan kuka da muka yi Allah ka cire mana wannan masifa da ta dame mu musamman ma mu a Kaduna da ta fita ko ina tsanani sai haka ka gani in ba maganin abun ba inda gaske ake ana neman magani sai dai kawai ta ganin kanzon kurege ba da gaske ba ne in masifa ta samu qur'ani shi nuna mana fa idza turibtum fa ila allah taj'alu duk sadda kuka shiga cikin matsatsi ku kai kuka ayan nan an ce khabariya ce kuma insha'iyya za ta iya zama labari a kama mu in kun shiga matsatsi wurin Allah ku ce kai kuka ko ko insha'iyya ana ba mu in kun ji matsatsi ku kai kuka ku koma wurin Allah ku yi ta kuka ku roke shi ba kuma fita sai ba da mafita da izinin ta'ala ni a fahimta ta haka ya kamata a yi in dai da gaske ake kuma ma baka san wani abu ba babban albishir shine idan muka yi haka din muka roki Allah muka karanta Qur'ani muka yi tawassuli muka yi kukan muka roke shi mafita ko ba a kawo mafitar ba karanci dai ai mun samu lada tunda mun roki Allah mun yi abin da aka samu in mun shiga matsatsi mu yi aka yi mu ba wanda suka fita suka je suka roƙon ruwa in ba a yi ruwan ba sai su yi fushi bai bada ba rahama shi ce bai bada ba sai a ƙara komawa har sai an yi in aka zo ba a yi waɗin kuma ko ba a yi ruwan ba an yi ibada an samu lada ko kai ka je an yi na farko da kai ba ka dawo ka mutu ba a yi ruwan ba ka samu lada wannan addu'a da kai to me fi ma addu'a an ce duk sanda ka ɗaga hannu ka roki Allah ka ce ya rab ya rab ya rab Allah zai ansa ya ce labbaika abdi sal tufa ya amsawarka ya bawa na roƙa a baka to idan ka roƙan nan ka gaba ka samu ba ba ka samu ba ne an yi ma abin da ya fi ne kuma idan aka je lahira ladan da ka kira shi ka ce ya rabbu ya rabbu din nan ta fi ma duk abin da za a baka alheri sakamakon da za a baka na ka kira shi a matsayin ka na a matsayin shi na ubangijin ka ka kira shi ka roƙai sai an baka sakamako ala ayati halin kada mu tsawaita da yawa kan nan ya fito amma to so haka wannan shine wal ahammiyatihi wal ahammiyati taqwa saboda muhimmancin taqwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam rabbahu ai saboda haka annabi ya roki ubangijinsa fa sa'alahu taqwa ya roki Allah ya bashi taqwa saboda muhimmancin taqwan annabi da kai shi yake roƙon Allah ya azurta shi da taqwa fa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqul manzon Allah ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal'afafa wal ghina wannan addu'a ce muhimmiya da mutum ya kamata ya rika yi in mutum ya samu wannan ya gama samun alkhairi na duniya da lahira Allahumma ya Allah ina roƙonka alhuda shiriya as'aluka alhuda wattuqa da tsoronka ina roƙonka shiriya da kuma tsoronka ta kawadin kenan wal afaf da kamewa mutum ya zama kada ya zama wani abun nan bane zama baya roƙon kowa baya komi ta bangare daya ko kuma ta zama iffa ta kamewa mutum baya yin abu na rashin mutunci ba shi ba zina babu kaza babu kaza babu kaza mutum ya zama mai kamewa ko dai kamewa baka roƙon kowa komi ko kamewa ta mutum a takaice dai kame mutunci mutum ya tsare mutuncinsa ko ta wani bangare duk abin da zai taba mutum mutunci ya roki Allah ya bashi abin da zai kare mutuncinsa kada ya bari mutuncinsa ya zube wal ghina da wadata wadata kala biyu wadata ma'anan wa hissan ma'anan wadatar zuci mutum ya zama contented ya zama kullum mutum kawai yana da contentment babu damuwa abin nan shi abin da Allah ya hore mai ba a ma ganewa ya shiga cikin wani abu ba a ma ganewa saboda wadatar zuci sannan kuma ga wadatar da bargwadon hali abinsa na yau da kullum na rayuwa bai gagare shi ba kifafan babu yabo ba fallasa wannan shine babban abu na fata ya fito rabi'an dalili na hudu da ke nuna annabi ya kwadaitar da wannan aksara ma yudkhil ma ko aksaru ma yudkhilul jannata at-taqwa mafi yawancin abin da zai shigar da mutum aljanna dalili na hudu kenan da ke nuna takawa tana da muhimmanci mafi wato can jerin mun koma nan yanzu jerin nan na karkashin hadisi ne wancan da aka ce rabi'an shi kuma jeri na can asbab da muka dauko dan wancan da muka ce amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi taqwa kun ga dalili na uku ne ko to shi a karkashin dalili na uku ne yayi yaya ko to yanzu mun koma a jerin da muke a nan ba ta hudu akan asbab din da ake son takawan da suna ina fata ya fito shine aka ce mafi yawancin abin da zai sa mutum ya shiga aljanna shine at-taqwa fa ana bi huraira radiyallahu anhu qala su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna wato menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna abin da yafi yawa wajen shigar da mutane aljanna menene shi فقال تقوى الله وحسن الخلق shine tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u idan mutum yana da tsoron Allah yana da kyawawan ɗabi'u to wannan zai shigar da shi aljanna shine mafi yawa ce ga mutum da tsoron Allah ga kyawawan ɗabi'u mutumin da bai iya mu'amala da mutane ba yana yin mu'amala hauja babu wani abun nan ma'al jafafi in zai magana ya mutane magana yadda ya ga nama in zai mu'amala da su ya mu'amala da su duk wanda ya yi bai so a ƙara maimaitawa wannan mummunan musiba ce wasu ila an aksari ma yudkhilu nasa na sannan bayan haka nan ya tambayi mafi yawan menene ke sa mutane su shiga wuta kuma can an faɗi takawa an faɗi kyawawan halaye su ne mafi yawan abin da zai sa mutum ya shiga aljanna to menene kuma mafi yawan abin da ke sa mutane su shiga wuta faƙala alfamu walfarus shi ne ya ce baki bakin mutum abinda harshe ke girbowa ga ya tsoka ya karama amma tana iya ta girbo masifa har abada mutum ya shiga cikin bala'i harshe wata ya tsoka ce mai kaifi biyu in an juya ta wajen alkhairi tana iya mutum sanadiyan ya samu alkhairin da zai rayu a nan cikin jin daɗi ya je lahira ya rayu har abada naka juya ta a ɗayan makaifin za ta yanko ma mutum masifar da zai halaka a nan duniya ya halaka a lahira a abada domin da ita ake yin imani a girmama Allah a faɗi kalmar shahada a girmama ta da ita kuma ake faɗin kalmar shirka to ko kuma a zo da sauran dai abubuwa wanda harshe ke baki ke faɗi shi yasa wani sahabi da ya tambaya aka gaya masa ga abin da zai tsare ka kame wannan a nuna mai abin da zai shiga aljanna ya nisantar da shi daga wuta aka ce kuffa alaika hada ya ka zaro harshe a karki aka ce kai kame wannan sai ce ah wannan ashe ana kama mu da abin da kawai muke faɗi ya ce baka san haka ba ma ashe ba ba gare da ta asararka baka san wannan ba ai ashe akwai mafi yawan abin da ke kifa mutane a wuta akan fuskokinsu kamar abin da harshen su yake girbo masu wani wurin aka ce so da yawa mutum yakan faɗi kalma da harshensa bai ba ta tunani ba amma ta kai shi can cikin dausayin aljanna so da yawa kuwa mutum yakan faɗi wata kalma mara kyau bai ba ta tunani ba ta kai shi can ƙarƙashin zurfin ƙarƙashin wuta harshen nan bala'i ne sannan kuma ga ɗayan alfaz abin da ke tsakanin kafa na namiji ko mace al'auran nan wannan ita ce ake so ɗan minti goma ko minti sha biyar ya jama mutum buhun buhun buhun wulakanta wanda ba san iyaka ba ku diba yadda annabi ya ba da labarin mazina ta alahira jibrilu bai tafi da shi a ga waɗannan annabi ya yi mamaki a ga waɗannan masifa a ga waɗannan har aka zo aka ga waɗannan malam ga mutane nan maza da mata an tara su da yara matasa da 'yan mata da manya masu shekaru da ma kowa ma da mai wurwura an tara su tsirara a cikin wani rami kai ka ce tanda ne wuta ta karkashi wuta ta shiga ta ƙasa su ta fito ta baki in ta fito su aka ce zau zau annabi ya ce idan wutan nan ta yi bal sai su fashe da ihu su ta kururuwa suna ihu maza da mata ga su tsirara a rarrace ana shan bala'i ya ce kai jibrilu waɗannan fa ya ce kai dai mu tafi bayan an gama zagayawa aka da ana ba shi labari aka ce kaga waɗannan da ka gani tsiraran nan da maza da mata da kowa a haɗe a tsirara zindir har ko haihuwa uwarsu sannan wuta na shiga ta farjin suna fita ta baki saboda bala'i suna ihu cikin tanda kamar ɗakin biredi ya ce mazinata ne maza da mata daga cikin al'ummanka to ya ka gani ai kaga masifa ne amma ku kalli halin da ake cikin yanzu khamisan at-taqwa ahammu wannan nan ba na biyar at-taqwa ahammu min al-libas al-hissi alladhi la ghina lil-insani anhu لأن اللباس لأن لباس التقوى لا يبلي ولا يزيد ويستمر مع العبد وهو جمال القلب والروح ya ce nan ba na biyar a takawa a hammu minan libasin hissi shi ne abin da ya fi mahimmanci a kan kayan da mutum zai sa mutum ya samu rufin asiri na tsoron Allah ya fi mahimmanci a kan kayan da zai sa a jikinsa komin kyansu wanda kayan da mutum ke sawa a jikin nan lazina lil insani an kowa in dai mutum da hankalin shi to ba zai so a ce yau ya wadaci cewa an kai lokacin da zai ce ya kai matsayin da zai daina sa kaya riga fitowa cikin in ba mahaukata ba wanda aka riga aka ɗebe masu tunani aka ɗebe masu albarka a rayuwarsu kamar mata su zo su je mace da mutuncinta da darajarta da yadda aka ce ta kiyaye abun nan ba amma wai su koma mace ta je ta ɗauko wani bomb shot ɗan gajeren wando kamar pant ta ce wai shine za ta yawo ta burge mutane kuma ma mu ba ruwanmu ma in waɗannan ba musulmi ba ne amma babban masifan mu musulmai nan muka taɓa karatu wani ya zo mana da wani maganan kes mun taɓa mun maimaita abin nan ba iyaka yarinya ta zo baban ta so mata turmin zane da sallah ta ce ya ce ta kai ta ɗinka ta kai wani wuri aka yi mata wani ɗinki kirji ya ga ɗinki an ɗaga matsatsi ya ga ɗinkin nan bai ba sanyi ya ce kakki sa ɗinkin nan wannan ɗinki in kin sa shi ba yadda za a yi baki bayyana tsiraici ba ta ko'ina ki bari yanzu zan fita in so maki wata atamfai amma kuma ni zan ce ga wanda zai ɗinka maki dan wannan inda aka maki wannan ɗinkin ba Allah su ba ba Allah tare da su aka ce to da ya fita kawai sai ta gwada ta gwada ɗinkin sai zazzabi ya kama ta zazzabi ya kama ta ta mutu ya dawo ga turmin zane amma mai wadda aka so ma ta mutu aka ce ya ce me ya faru aka ce ai tun daga gwada wannan kayan nan da ka fita ta sai ta gwada ta gwada sai na ce kar ta sa ya ce ta ce sai ta gwada ta gwada na haka da ta gwada shikenan aka zo kawai ta mutu aka yi ta makabarta da daddare bayan an sa ta makabarta ya zo yana bacci sai ta ji yana ce tana ya ji tana cewa baba kai man rai kai man rai kai man rai ya ganta balbal kamar zai jawo ta ya kai hannu ya jawo ta hannun shi ya kone ya sabule ya tashi da safe da gonar sabulallen hannu in karanta kai kana nan ma da aka zo mana da magana iso iso sannan nan ango kana wata wata rana ta kumanta muna wancan markazin ta kira mu tana kuka ta kira ni ta yi kuka ta yi magana ta ce kaya take sawa yadda ta ga dama tsirara ta yi kamar tsirara ta mamma abin nan ma shi ne ta yi mafarki an zo an tana kan gado aka ce to bari mu a matse ki kamar yadda kike sa matsatsun kayan nan ki shi ne aka matse ta shi ne ta yi gumi har ta jike gadon gaba ɗaya ta faɗo daga kan gado shi ne ta tashi tana makirkita ta kama rashin lafiya ta kwashe kayan ta ce to yanzu ta kyauta za ta yi da su koya za ta yi da su a islamic learning center wani ya zo ko nan ya zo nan ya zo ya gaishe ni da rana ya ce shi ya zo da cewa wasu sun ce su ma wannan shiga suke aka ja su da ita da kawarsu aka kai su bakin wutar jahannama aka kai su suka ji gumin suka ji gaba ɗaya suka tashi da sabu suka yi ta ihu cewa su ba su shiga ba amma an kai su bakin wurin an ɗanɗana masu ba ku ne kuke shiga yadda kuke nawa ba kuna kuna yawo da tsiraici gashi ita guda sai da aka yi mata wa'azi da aka kai ta wurin ta ji tsoro eh wai ta tambaya ta ce ina maman su maman su ta mutu aka ce maman ku na nan ciki ita maman ku na nan ciki baban mu fa aka ce baban ku shi bai zo ba tukun baya nan saboda shi bai ma mutu ba amma maman ku tana nan ciki sai na aika da mai maganar na ce a koma sati mai zuwa a tambayo mana ita ita mun ji nata abin da take ita da kawarta mamansu kuma ita me take yi ita zo ta ce mamansu wata masifaffiyar mata ce su suna da wadata duk wanda aka ɗaukar masu mai aiki sai ta kore babban abu ma akwai malaman da ta sani wanda ake kaiwa su karantar da yara gidansu ba su da iyaka ka tuna ko ba su da iyaka sannan kuma in mutum ya koyar sai ya wata da watanni a bashi kudin da ya koyar din da bashi sai ta rike ta ta cewa har yanzu ba a baka kudin ka baka yi hakuri wata uku wata hudu ba ta bada kudin ba in kuma ka tada abin nan ka samu mai gidan wata uku ba a baka kudin ka ba ya zo ya tsiya aka ɗauko kudin aka baka daga nan sai ta sa a kore ka me yasa kai magana to kun ji cikin inda take ita diyarta ta faɗi da muna da ƙoƙarin rubutu da mun rika rubuta waɗannan ma'aji tunda abu ne mutum zai zo ga shi da sunan shi da komi ya rubuto ya ce ma ga wanda ya faru wannan ita ta sai dama ita ba ma ɓoyewa sai ba ta sai ta kira ni ne ta gaya man dan girman Allah a sanar da wannan ga ɗalibai mata dan su ji su ta kasar zan ita ta ga ta ga masifa to to amma yanzu ku duba irin wannan shine ado har namiji wai sai ya zo saboda ya zo dan rawa kawai yana yawo da rabin duwawu waje shi ma sai sa wando rabin duwawu wai ya yi asdam da raba duwawu waje ko ya zo ya aske kashi ga gashi nan tim gefe ya bar nan ya zo yana yawo da rabin duwawu a waje yana wata tafiya kamar mawukaci kwakwakwak kwakwakwak sakwatab sakwatab sakwatab yana tafiya ta bayan wannan ma na sakwatab sakwatab sakwatab kai ka ce duwawu ne aka yanke ɗaya aka bar mai ɗaya to hamma ta yi ciki ka je ya biyu ka gani lokacin ana in akwai makaranta ka je ka shiga abu ka je ka kai kallon masifa ka zo nan kas ka zo ka zo ka zo local government ka zo wannan sauran wuraren blocks din ka je ka ga abin da ke faruwa ana makaranta mu mun san waɗannan ba wai abin nan ba da idanuna na taɓa gani a abu wata rana a congo na mata da samari da 'yan mata suna goyo-goyo wannan ya ɗauki wannan ya goya ta a kai can wai sport ne duka wajen sport sport ne ya ɗauke ta ya goya ya kai can ya aje ita ma ta zo ta ɗaukai bisa baya ta goya ta kai can ta aje samari to kas kuwa su in an zo graduation har zuwa ake wai a zo a za a yi bikin graduation sai a ce wai bari a yi cultural abu sai kowaɗanne su zo su yi rawar garin su maza za ka ga sun sa kallabi da da abin nan ba a kira masu kalangu su dinga rafka masu kalangu da maza da mata suna gada suna ta rafkarawa su ta rawa wai sun gama za su yi graduation su tafi su wasu shiga kamar mahaukata su ta yawo kowane department ana ihu ana yi masu ganga suna rawa ana liƙa masu kuɗi maza da mata in ba yanzu aka bari ba ma dai mu da muka yi wajen mun san mun san wannan abu haka za ta yi to duk waɗannan abubuwa ne na alaman mutum bai son a rufa mai asiri da irin takawar da ake nema duk kayan da za ka sa idan zuciyar nan ba ta da kyau a wurin Allah kana nan kamar dai kana yawo zangar kamar misalin da nake baku ne mutum ne yau ka gan shi ga riga farasol ga hula mai tsada ga agogo mai tsada ga waya mai zafi ya rike ga wane ne wane ne amma ya hau gidan sama shi kuma bai sa wando ba kai kana da ƙasa kana kallon shi wannan shigai ta burge kai kana kallon shi sauran mutane in sun gani su za su gan shi kai kai da ke zaune in ka daga kai ka kalle ba wando yana tsaye a sama kai kana kasa to kamar haka ne mutum ya sa kaya ya sa duk tsadar kaya duk matsayinsa duk inda yake kwana duk wani matsayinsa matukar ba tsoron Allah tare da shi kamar mutum ne ya sa tufafi amma zindir yake yana sama kuma wani na kasa suna kallo haka abin yake a wurin Allah haka mutum yake a wurin Allah ku diba ulul himma da muka karanta aka ce idan mutum ya ci abinci ko yana takama da wani matsayi ya ci abinci ya sha ya shiga wuri mai kyau ya kwanta ya yi duk yadda yake so amma babu Allah a zuciyarsa babu tunanin bauta Allah a zuciyarsa to in ya shiga bayi da safe ya aje abin da ya aje a bayin nan ya waiwaya ya kalli abin daidai suke wurin Allah ba su da bambanci da shi da wannan abin da ya yi a bayi haka mun karanta ko ulul himma sau da haka ga ashe tabawa dole a gane mahimmanci ce tafi karfin kaya tafi karfin riga tafi karfin duk wani abu da mutum ke tunanin ya rike in dai an rike su kuma ita kadai ce zaka gano mutum ya fi ka da ita ka damu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أم هل سمتني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من هل تاكوني لك نمجي دمشي وجعلناكم شعوبا مكثن ياكو زما جماعة دبن دبن دبن دبن وقبائل دياري دبن دبن لتعارفوا wannan dan kusan juna ku gano inna akramakum indallahi atqakum mafifita daga wurin daga wurin wanda suka fi daraja a wurin Allah daga cikin ku sune atqaku wanda suka fi gudun tsoron Allah Allah ka samu daga cikin su saboda haka kaya ba su bane aka ce to mutum bai so ma ya zama bai da kaya inda da hankalinsa bai so ya fito ba kaya to ai kaga kau li anna libasa taqwa la yubli aka ce bukatar da mutum ke da ita ta takawa ta fi bukatar kaya domin ka ita ta takawa ba ta tsufa ba ta lalacewa wa yastamirru ma al-abd zai kasance tare da bawa ko da yaushe huwa jamalul qalbi war ruh shine kwalliyar zuciya da kwalliyar rai wa amma libas az-zahir amma kaga kaya wannan mutum zai sa komin kyansu komin tsadar su fa ghayatuhu an yastura al-awra az-zahira zahirin su kawai shine mutum ya rika tsare ta kana ganin shi kawai komai tsadar su kowane abu manufarsu kenan duk kayan da mutum zai san an tambaye shi me manufarsu dai kada a ga tsaraicin sa shine babba sai dai kawai daga baya ce a gani a ce masu kyau amma in ba su duka tsaraicin komai kyan su a zama su zama aikin banza wa fi waqtin min al awqati ai fi waqtin min al awqati a wani lokaci zuwa wani lokaci sai su tsufa ma kayan kana nan zaka sai yadi ka ce kowane iri ne wata rana kana nan zaka cire shi ka daina sawa ya tsufa aw ya kunna jamalar lisan ko ko in an gani a ce ba kai kyau haka nan wata rana za a ce yanzu ba kyau ka ci gaba da sa ka gani a shekara goma kana sa riga da ko bin kyanta walaysa wara zalika minhu naf'un bayan nan kuma ba wani amfani da za a samu wa bi taqdiri adam hadha libas in an kaddara mutum ya rasa wannan kayan irin wanda ake so tan kashifu auratuhu az-zahira kayan nan da aka ce na kasa in mutum ya rasa kaya bai sa riga ba ai ka ga kaddara mutum ya fito ba za ga shi timbir ba allati la yazuru kashfuha ma darura wanda in akwai larura shi ta sa mutum ya fito ba kayan ai babu laifi bai laifi ba ko ya zama akwai larura sa mutum baya da kayan ko kuma an kwace ko a daji ko ne abu har sallah aka koya wani ta yadda zamu yi sallah in an kwace mutum an samu kaya liman ba mamu ba kaya an kwace musu kaya ya zuga su a daji lokacin sallah ya yi ya za a yi sallah an karantar da mu a fikihu ga yadda za a yi sallah saboda larura to amma kaga an samu mafita to ita waccan ta in aka rasa ta aka batta ba wata mafita sai dai a koma gare ta amma bi takdiri adami libasi taqwa amma aka kaddara mutum ya rasa wannan tufafin na taqwa fa innahu tankashifu auratuhu albatina shi wannan al'aurarsa ce ta boye take baci take budewa wa yanalu alkhizya wal fadiha kuma zai samu kaskanta ya tozarta kuma zai samu abun kunya zai ji kunya in an je lahira dole kunyata wannan magana tana da ƙarfi aka ce ka duba sai a wannan ma'unzur tafsir karimur rahman fi tafsir kalamil mannan yayi magana sosai qala ta'ala qala azza wa jalla ya bani adama yace ya ku ya'yan adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum mun saukan maku da wato kaya tufafi mun ba ku tufafi waɗanda za ku rika rufe al'aurarku da su farishan sannan mun ba ku kwalliya kayi libasa zina wa malan hadda kaya an ba ku kayan kwalliya har da na dukiya ma da za ku yi ku yi dukiyan ku yi doki ku yi ado ko yanzu da za ka sa kaya ka sa kaya masu kyau ka hau mota mai kyau kai wane ne duka wannan kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bayar dan a ji daɗi a bauta masa wa libasu taqwa zalika khair amma duka wannan da aka ba ku tufafin tsoron Allah shine abin da yafi duk in an baka waɗannan kana da gida kana da matsayi kana da gida kana da duk abin da kake so in dai ba baka tsoron Allah ba har yanzu baka samu mafificin kyauta ba wa hadha libas huwa alladhi la yastagna la yastaghni anhu al-insan tarfat 'ayni wannan tufafin na takawa shine wanda mutum dan adam mai hankali ba zai so ya rabu da shi ba ko daidai da kyautawar ido وبدونه لا قيمة له ولا كرامة ولا فلاح in ko kuma ba a samu wannan ba in dan adam bai samu irin wannan takawan ba to baya da wani matsayi kawai haka yake da shi da kungurguma gungura kashin nan wannan buzuzu da shi da buzuzu a wurin Allah daidai suke tunda bai da tsoron Allah bai da takwa la qimata lahu duwa la qimata lahu wala karama ba shi da kima ba shi da daraja wala fala kuma ba zai rabauta ba Allah ya kira zai kaskanta zai zo ma ya sa kayan ne yana girman kai a yi yana nuna shi wane ne ko yana da matsayi ko yana da mulki ko yana da kuɗi ko yana da tufafi yana sa abin da ya dama yana da mota da ta fita kowa ba mai irin ta a garin sai yayi girman kai daga nan to masu girman kai idan aka je lahira za a mai da su mafi kaskantar dabba ko kungurguma ko kungura kashi buzuzu ko a maida mutum mafi karancin dabbar da take yar karama kamar kiyashi kowa ya tattaka shi a wulakanta shi kowa ya tattaka shi sannan bayan an gama nan a daddaure shi kuma a kai shi wani kurkuku da ake ce ma bulus aka manzo Allah ba da labari a kai shi wannan bulus din a daure shi a cikin wancan kurkukun nan a dinga ciyar da shi datti da amai da zawo da rauni da gyambo na ɗan wuta da amansu duk da gwalgwalan da ɗan wutan an ji mai rauni an daddoke shi da gudumomi ciwon ya ruɓe ya fitar da datti ya juya ya yi bayan gida ya yi fitsari ya yi amai ya yi waye sai a tara shi a wani bututi a yi gaskami da shi a rika zaftara ana ma mutum yana ci kusan gaskami yana yana wannan sai dai sai dai ka gaskami galibi ka san gaskami amma ka san ɗorawa ko ɗorawa ma ka sani ma kai yau sai kai ne za ka mu gaskami saboda wata ran kai ka sani ba kai ne san hijo kai ne san hijo ka ce sini an ce san hijo ka ta kana ta ce ka sani san hijo ne ce ko duk nan ba sa ba mai suna san hijo sai shi to ko kai san hijo ne san hijo aka ce shi ne ɗorawa ce ake samu ni ma na mance da ake amma ɗorawa ce ake samu a kwaba ta za ta cikin wani wuri a aje ta a sa wasu ɗan kayan zaki zaki ciki ta kwana sai ɗan kwanaki sai ta abun nan sai ta yi ƙarfi ta abun nan ɗinta sai a rika yanka a rika na eh yawa a dafa ne haka suke yi ko na manta yadda ake yi amma dai ita ce ake korawa wannan haka in haka in haka sai a rike ta a cire kwallon a cire abun nan din kalluwan a ciccire waɗannan 'ya'yan nata sai garin kawai shi a daka shi ya zama kaman gari sai a jika shi su da su sa cikin wani abu su sai sai a sa shi a cikin wani abu a ajiye shi kwana kwana to sai a zo a rika yankawa ana ci daɗi gare kuma yana da magunguna da yawa ta dorawa akwai magunguna a cikin ta da yawa to sai a rika yin wannan abu su kuma 'ya'yan su je can a yi wani abun da su ai kallo ai wannan na ai daddawa da yawa ka ji abubuwa ne da yawa to haka za a yi masu wannan abin su rika sarowa kamar yanzu dai a ce a yi wani kaman wani meat pie da ci wannan abin a rika za su karo masu suna ci ko a yi masu wainan kwai wainan wannan abin su rika ɗauka ana ba su kuma dole sai su ci na wannan dattin na yan wuta haka za a rika zafturo shi ana ba su suna ci hasali mutum da ya ɗauko shi ma zai sa sai ya toya mai fuskan goshi tukuna ya sabule sannan a ce sai ya ci haka za a yi wa masu girman kai sau da haka wannan shi yasa ake neman a wannan ba girman kai masifa ne ana gudun shi dole ne mutum ya rika addu'a yana cewa Allah ya tsare shi daga kasala ya tsare shi daga girman kai dan girman kai masifa ce baya bari mutum ya fahimci abu baya bari mutum ya albarka inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi wa min al ajaibi ujubu man huwa jahilun أهو الشقي عن السعي أم كيف يختم عمره يوم التوى أمتسفل أو مرتقي والكبرياء لربنا صفة فتجنبنها واتقي أن كان دكي متن يجشي باقوة بني بايع الفهري من خصال المتقي دقا تكين حال ما سوران الله وبه التقي كما دوانا حال نمي سوران الله يرتقي إلى المعالي أكي دقا شزوا قولوا لوا يقوم سما aka ce wa min al'ajaibi yana daga cikin abun ban mamaki mai ban haushi ujubu man huwa jahilu mamakin mutumin da shi gashi jahili amma gashi yana jiji da kai a huwa shaqiyyu am sa'i shi bai sani ba fa shi ne wanda yake dan wuta ko ko dan aljanna ne duk bai sani ba am kaifa yuktama umruhu yawmal tawa ko ko yaya za a cire ran shirar da zai mutu bai sani ba ko zai samu ai sama da ran ko ko ai kasa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin kuma su ko kitabul fujjari kuma kalla inna kitabul fujjari lafi sijji duk wanda aka yi ƙasa da ran shi ranar da ya mutu ya shiga uku wanda aka yi sama da ran shi shine zai samu daraja saboda haka bai sani ba ya ce saboda haka wannan girman kai sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala jin na isa jin iko jin isa jin ba a ɗaukar kaskanci ba a ɗaukar reni sifa Allah ce kai mumini ke mumina nisanci wannan saboda haka wanda ya wannan kada abun nan ɗinsu ne walaqad ahsana alqa'il wani bawa mai magana yayi ya kyauta da yake cewa idhal mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا yake cewa idan mutum Allah bai azurta shi da tufafin tsoron Allah ba kawai tufafin kaya gare amma a zuciya ba kyau ba tsoron Allah ta kallaba uriyana zai ta juyawa zindir tsirara a idanun a wurin Allah da bayan Allah walau kana kasiyan ko da ya sa kaya masu tsada a wurin Allah kamar yana yawo zindir ne wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih mafi alkhairin tufafin da za a ba mutum rufin asirin da yafi kowane rufin asiri shine mutum ya samu kanshi yana ma Allah biyayya wala khaira fi man kana lillahi asiya babu wani alkhairi ga wanda ba shi da wani aiki sai tsafa ma Allah ba alkhairi tare da shi sadisan at-taqwa ahammu min at-ta'ami wash-sharabi kun ga takawa takawa ta fi mahimmanci fiye da cin abinci fiye da sha ku lura da maganar nan in an faɗi wani lokaci wata ya ce ni na ce ba ni ke cewa ba ni karantawa ni ke fahimta ta ce kuma in na karanta ga shi in ba ka wani mutum shi ya karanta yadda ya gane takawa tsoron Allah mutum ya zo kusa da Allah ya san Allah ya ji tsoron Allah wannan ya fi mahimmanci fiye da cin abinci da sha saboda cin abinci jiki kake ginawa ita ko takawa wannan rai ake ginawa idan ka kwana gina jiki baka gina rai ba za ka gama gina jikin ka fi kowa jin daɗi a nan amma ka je ka zama makamashin wuta a nan murus a can kurmus haka magana ta kare ishe ta kare ko a nan murus a can kurmus haka za a in ba ta kawa Allah ka tsare ko mutum ya fi kowa jin daɗi ya fi kowa cin abinci in bai samu takawa ba zai je lahira a nan murus dan shi ne kawai ke gani yana jin daɗi wataƙila ya ciye sha ɗin ma kuma ya kasa bacci da daddare sai ya sha ƙwaya sai an ba shi wata ƙwayar da za ta sashe ta bacci bai tsatsa da zai tashi ba قال عز وجل وتزودوا ويجزري فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب wato ku ji ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine takwa tsoron Allah ku ji tsoro na ya ku masu hankali masu tunani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kan mu manta ai nan mun sha maganan ziyarar da Ali bin Abi Talib ya kai makawarsa da ya je yayi sallama yayi karatu yayi masu addu'a yace to bari mu ba ku labari yace masu inna diyarakum qad sukkinat wa inna amwalakum qad qussimat وإن أزواجكم قد تزوجن بغيركم هذا خبر ما عندنا bayan ya yi mai masu makabarta da ya ce to gidajen dai da kuka bari an raba da mutum ya mutu sai kokarin yadda za a raba mutum ya tara gidaje ya tara komi bai san ya duke shi ba a kama gidan da ma zai zo gidajen shiga gidaje a daukai ya mutu a kai shi ciki a sa a bari da safe a mai addu'a a zo a yi mai tawanka a yi mai sallah a mutane Allah bai ba su basira ba su ce a a kai shi bayin masallaci ya kwana can a kai shi a kulle a bayi a toilet na masallaci a kulle shi a wurin sai gobe a fito da shi a fito da shi gobe a ce to a je da shi gidan shi yanzu gidan nashi da ya mallaka dalilin kai shi ya yi sallama da yan gidan ya ce masu to bai bai mun tafi ku duba wannan ya jama'a ya tara komi ya tara ya ban ma yara ga sunan za su yi ta so su ta shagalin su amma ya kwana bayi sau da haka ya gaya masu ya ce to gidajen da kuka baran nan kat suke da wasu ne a ciki yau wa inna amwalakum dukiyar kuma kat kustimat an raba ma magada kowa ya dauka san shi wa inna azwajakum matan ku da kuke so wanda kun je ma da kari kaza kun so masu kaza kat tazawwajna bi ghayrikum sun auri wasu mazajen sun banda ba ku ba saboda ya ce hara kabaru ma indana wannan shine labarin da muka zo mu gaya muku ku kuma za ku ce waɗanda ke kusa da shi suka ce ya amiral mu'minina kana magana da matattu ya ce wallahi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ba ku fi su jin abin da nake cewa ba da za a ba su amsa da sun gaya maku cewa wata zawwadu fa inna khairar zadi taqwa ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri ku zo da tsoron Allah ba nan muka karanta ba wanda ya zo zai wuce wani masallaci ko zai wuce makabarta ko ya yi sallama aka amsa da yadda ya ce wani wanda aka ba iko ya magana ya ce kun yi sa'a kokan kuna duniya kuna samun juma'a mu ba ma samu kuna samu to me yasa ba ku amsa sallama ya ce ina ai lada ce mai yawa ake samu mu yanzu an yanke mana komi a ba mutum dama in ya je makabarta ya dawo duniya ya yi sallah raka'a biyu da zai samu wannan ya fi a ce mashi an bashi duk duniya da abin da ke cikin duniya قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن الخطاب رضي الله عنه ياتي إن من ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما أنا أنا لي عبد الله بن عمر الله تعالى مصير دا شيدة دن بابان ya ce inna min karamin rajul ai ibi zadihi fi safari yana daga cikin karamcin mutum ya yi guzuri mai kyau saboda tafiyar da ke gaban shi yana daga cikin alaman ka gane mutum mai hankali mai tunani ya yi guzuri in akwai tafiya gaban shi yanzu mutum ko da za a zo a ce yanzu saudiya ko zuwa wata ƙasa duk inda ka san tafiya ta kama ka sai ka nemi kuɗi ka yi tsayin ka nemi abu ka riƙe ka guzuri saboda gudun ka da ka to wanda ya fi kowa hankali shine wanda yake tunanin guzurin me ya tanada don wannan tafiyar da babu kawa shi yasa wasu kai ta kuka safarun tawilun wa zadi la yuballighuni tafiya ce doguwa ga ta gaban mu kuma guzuri babu wa amara Allah ta'ala bit tazawwud fi safari Allah shi yayi umarni ayi guzuri in za a yi tafiya ay li anna fi tazawwudi al-istighna anil makhluqina domin idan kai guzuri in tafiya ta kama ku da guzurinka da komi da abin da zaka ci da abin da zaka sha ai kaga ka wadata ka roki wasu ba za ka roki kowa komi ba wal kafi an amwali ba za ka zo kana bara kana roƙon wani ولأن التزود فيه نفع وإعانة للمسافرين كما guzuri yana da amfani yana da taimakon matafiya to wannan fa a duniya kenan wa hadha zadu al murad minhu wannan guzurin abinda ake nufi shine iqamatul bunya ay bulghatan wa mata shine mutum ya gina ya kafa wani abu ya kafa tubali mai karfi na wajen guzuri da kayan amfanin da zai sa amfana a nan duniya ma kenan ولما أمر الله تعالى بالزاد في السفر في الدنيا yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da cewa a nan duniya ma in za ka yi tafiya kai guzuri amara bil zadil haqiqi sai Allah ya umarni da guzuri na gaskiyan wanda ya fi wanda nan a can a nan duniya in ma ba kai guzurin ba wata kila kai tunanin wani ya taimake ka ko wani ya san ma ko ka tashi kai barar kuma a samu mai tausayi ya baka to lahira kau ba wanda zai ba wani wani abu zadil akhirah وهو استصحاب أي وهو استصحاب التقوى إليها شيني متن يحدى تفيا لاهرا نندزي يحدى دسولم الله وهو زاد المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه شيني غزولي وندزي دوجي amfaninsa zai doge ga mai shi a duniyarsa da lahirarsa fa huwa zadu taqwa shine guzuri na taqwa alladhi ay huwa zadun ila daril qarar wanda shi ne guzuri da mutum zai tanadan makansa zuwa gidan tabbata inda za a koma nan inda in an je babu dawowa na sha mai mai ku ni dai abin da nake jin tsoro yau idan aka kai mutum makabarta mana aka ɗauka aka sa cikin kabarin nan aka rufe na tuno yanzu ba zai ƙara dawowa gidansu ba abin nan na bani tsoro ba zai ƙara dawowa gidan shi ba da aka cire shi da shi kuma sannan mutanen da suka sa shi makabarin nan yana jin sautin su tun suna wurin za a dawo mai da rai da an gama rufe shin nan yana jin sautin kowa duk wanda ka sani in yi magana kan ka gane shi yana cikin jin maganan nan an gama an juya ana tafiya wani na cewa jiya muna tare wani na cewa oh wani Allah jikan shi mutumin kirkoni na cewa mun huta idan ne dole faɗi suke bi za ka yi masa lokacin kana can sun baro ka can ce mun huta mun huta ni na zo da na'izar nan ne kawai dan kada a ce ban zo ba amma wani ba wanda ya kamata ma ka ce Allah ya jibe shi bane Allah ya bi mana haƙƙin mu wani na faɗin haka kana ji kana jin sawun takalmin su ma wallahi da suke taka haka manzon Allah ya ba mu labari malam sannan ana jin hakan nan kana jin maganganun su kana jin sawun takalmin su mai faɗin alkhairi akan kana faɗi mai faɗin sharri na faɗi akan ka mala'ikun nan za su shigo kuma daga yanayin shigowarsu kawai kafin a ce komi yanayin shigowarsu na nuna za ku rabu lafiya ko ba za ku rabu lafiya ba domin in kana da kirki sallama za su yi ma har suna ba ka haƙuri la tabza kada ka firgita kada ka firgita kawai ba wani abu kada ka ji tsoron komi wanda ko babu da shigowarsu ya sani to babban masifan mutum ya ji haka ga mutane kana jin su a doron duniyar da ka baro su suna takawa suna faɗin maganganu suna ji gashi ka gane an yi kuskure amma ba haƙurin da zaka bada a baka ka fito ka gyara ba sai an ɗauki wani lokaci mutum zai gane ku yanzu yanzu gashi yanzu mutum ya shiga kabarin bai fi minti a talatin ba zuwa awa ɗaya kana jin maganan waɗanda ka sani kana jin maganan alkhairi ko sharrin da suke faɗi a kanka za ka gane ka yi daidai ko ba kai daidai ba kuma babu mafita ba za a fito ba a ce to fito gyara tun da ka gane wannan ranan ita ce aka ce ranan nan mutumin da bai daidai ba zai yi bakin cikin da tun da yake bai taɓa bakin ciki irin wannan ba kuma abin da ke gaba ya fi muni idan ko mutum ya yi sa'a ran nan zai farin cikin da bai taɓa farin ciki irin wannan ranan ba da za a gama ma a ce mai to dawo duniya shi da kai shi zai ce ba na so ne zan yi a ciki ni da naga wannan abu da zan samu Allah muke roƙo ya ba mu dacewa shi sa Usman bin Affan wata rana aka ga yayi kuka yayi kuka yayi kuka da aka je wajen wani kabari aka tambaye shi Usman kaga abubuwa da yawa kaga kaza yace tunawa yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da suka zo wata makabarta annabi ya ce masu kai ku roƙi Allah ya kare ku daga abubuwan nan guda hudu ku nemi tsari Allah ya kare ku daga azabar kabari ku nemi tsari Allah ya kare ku daga azabar wuta fitinar rayuwa da mutuwa fitinar sharrin masihi dajjal annabi ya rika faɗi suna faɗi sannan ya ce masu kun ga wannan shiga kabarin nan kabarin nan kabari ɗayan biyu ne imma rauda min riyadil janna ko dai ya zama wannan shine dausayi ne daga cikin tabbunan dinsa yace alqabaru awwalu manazil min manazil akhirah shine farkon magana kabari shine mataki na farko na cewa mutum ya je lahira ba dawowa sai kuma ya zama ko dai ya zama rauda dausayi ne daga dausayin aljanna ko ya zama wani rami ne daga cikin ramin wuta Allah ka tsare mu to na ta suka yi ta kuka kowa ya ta kuka kuma annabi shi ya fara kuka wurin har gemun sai ya jike har inda yake zubar da hawaye sai da ya jika kasa a gaban shi ana gani saboda wannan masifa haka bala'i ne mutum aiki na gaban mu ya jama wallahi aiki na gaban mu fatan da muke kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya ji tausayi mu ya ba mu mafita saboda haka wannan shine wa huwa al-muwassil ila akmali alladda wannan shine abin da zai kai mutum ga dadi wanda ya fi cikawa ajallu na'imin ni'ima wadda tafi kowace ni'ima girma muna fata Allah ka samu ciki wa man taraka hadha zadi amma kun ga wan taraka wa man taraka hadha zada wanda ya bar wannan guzurin wal munfatihu bihi wa huwa aqo urdatul li kulli sharr shine wanda ya yanke ya yanke daga wancan abin da ake so a samu alladhi huwa urdatul li kulli sharr wanda daga nan mutum ya zama kawai wani kaman wani abu ne kawai ya gitta kai shi ga kowane irin sharri duk sharri kowane irin sharri sai ya taba mutum tun da yayi wannan bai bai bai ba wa mamnu'un min al-wusuli ila daril muttaqin sannan kuma za a hana mutum ba shi ba wuraren masu gidajen masu tsoron Allah aljanna da za a shiga gidan masu takawa aljanna da za a shiga gidan masu tsoron Allah shi bai da kaso akai ba shi ba wannan wurin ya fito ko Allah ka tsare mu wa kad qala wa kad ahsana al qa'il wani mai magana yayi magana ya kyautata magana yake cewa tazawwad min at tuqa fa innaka la tadri idha junna laylun hal ta'ishu ila al fajr فكم من صحيح مات من غير إلة وكم من عليل عاش هينا من الدهر يا سلام ya ce ta zawwad minar taqawa ka yi ƙoƙari da tsoron Allah ka kai guzuri ka yi ƙoƙari kullum ya zama ka samu wani guzuri na tsoron Allah fa inna ka la tadri domin fa kai baka sani ba idza junna layl idan dare yayi duk da dare ya zo ya lullube hal ta'ishu ila al-fajr baka sani ba ko za a yi sallah asuba da kai dukkan mu nan yanzu ba wanda ya sani ko za a yi sallah asuba da shi ko ba za a yi ba abu mumkin kuna ta jin labari sai ku ji an ce wani sai daga kwanta da shi wane yanzu shi ya tuka mota ya je wuri kaza ba a guni da shi ba wane shi ya je wuri kaza wani farkon daren ne an bar shi lafiya lau da alƙawura ba iyaka duk wasu ma ya ce su zo da daddare su samai ina da daddare sai dai suka zo suka tadda gawar shi ba na can masallaci an kulle a bayi ta yaya ka gani wani ya isa ka mana ya ishi wannan alkayyisu mani tabara da ghairi mai hankali shine wanda ya wa'asu da wani ba ka bari sai wa'azin ya zo kanka sau da haka idan ka ga rana ta faɗi ba ka sanin cewa ko za ka kai asuba sau da haka yi abin da ya sauka ga gare ka dan kakkace bari kawai gobe na yi ba ce ba za ka yi gobe fa kam min sahihin mata min ghairi illatin so nawa mutumin da yake lafiya lau ya mutu ba tare da wani ciwo ba so nawa kake ganin mutumin da yake lafiya lau ya mutu bai tashi ba tashi da an kwanta da shi ba tashi ba kuma lafiya shi lau amma mutane da rika cewa to me yasa mai to me yasa mai kayan ka ne mai kayan ya dawo abin shi akwai wanda ya mutu a nan garin aka ce sai da ya zo ya je mai ma kokari ne shi an yi ta bayanin bawan Allah ne la nuzaki ala Allah ada amma cikin bayanin da aka ana fadin kirkin sa bawan Allah ne ana yaba masa cewa mutumin kirki ne bawan Allah ne mutumin nan yana da muna abokansa da suke zuwa su dan zauna wurin ran nan ya zo ya zauna wurin kawai sai ce masu ka yau bai jin daɗi ya ji kunnen shi na ta kaikai kunnen sana ciwo ya tafi gida kunne ciwo ya ci gaba da karuwa ciwo ya ci gaba da karuwa dalilin da ya sanadiyar kafin safiya ya mutu daga ciwon kunne lafiyar shi lau da alƙawura da yawa wani da ya gaya min ya ce har shi kan shi ya yi alkawarin cewa yana so ya kai shi can a taimakai Allah bai yi ba to wannan fa wanda ya kirki kenan mutane ma na yawan kirki gashi nan ba barin wani saboda wani haka abin yake wa'azi ne wurin kowa dukkan mu kowa ya san yadda zai so da haka baka sani ba so nawa mutumin da zai tashi lafiya lau mata min ghairi illatin ya mutu ba tare da wani ciwo ba wa kam min alilin asha hina min ad-dahri so nawa ake samun mutumin da yake da ciwo yana fama da rashin lafiya shi kuma ya rayu tsawon zamani kai a nan garin an taɓa yin wanda ta je jiya ta je jiya a asibiti ta kwana wurin mai jiyan wanda za ta yi jiyan ita ciwo ya yi tsanani mara wannan ta je jiya ta sai mai jiya ta mutu ita kuma mai wanda aka je jiya tana nan la ta tashi bata mutu bai tau tana nan amma mai jiya ta mutu a asibiti ana jiya an je jiya mai jiya ta mutu ai ba su an sa rai ce ake ganin mai ƙarfi mai lafiya ta je ta jiya wanda za ta kwantar da ita ta da ita kada ta kan tsan na tafi da hada Allah ya ba mu mafita na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند سؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن ضرار أنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين